الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوة شعبان uku ko? uku ta uku ga watan sha'ban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina 1439 wanda ya daidai da 20 ga watan hudu shekara ta 2018 kamar yadda muka saba haduwa a wannan cibiya mai albarka wato ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda domin gabatar da karatu duk mako a wannan masallaci mai albarka da ke cikin unguwar hausawa zoo road a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a wannan littafi na al'imanu biliyomil akhir wallafar doktor sallabi hafizahullah wannan shine darasinmu na hamsin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka muna nan akan bayani a game da halul atikiya wato halin masu tsoron Allah ranar tashin alkiyama mun faɗi gaba ta farko inda mala ya ce bayan Allah masu tsoronsa masu kiyaye dokokinsa ba za su tsorata ba ba za su yi takaici ba sannan ba za su furgita ba a wannan rana sannan abu na biyu za su tashi da fararen fuskoki masu sheƙi da ƙyalli da walwali sannan na uku sai malam ya ambaci wasu mutane waɗanda Allah ta'ala zai inuwantar da su a inuwar al'arshin ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ɗin daga ciki ya ambaci mutum bakwai akwai shugaba adali akwai matashi da ya tashi cikin bautar Allah akwai mutumin da zuciyarsa ta ɗamfara da masallaci akwai mutane biyu da suka yi ƙauna suka yi soyayya don Allah akwai kuma mutumin da mace ta nemi ya yi fasikanci da ita ma'abociyar daraja da kyau amma saboda tsoron Allah yake da kuma mutumin da ya ba da sadaka ya ɓoye ta ta yanda babu wanda ya san yayi daga shi sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai mutumin da ya karanta alkur'ani ko wani hadithi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato shi kadai ya zubar da hawaye to a karkashin wannan mala ya ce waɗannan mutum bakwai ba wai su kenan ba akwai wasu mutanen waɗanda su ba za su shiga ƙarƙashin inuwa al'arshe kuma ba sa cikin waɗannan mutane bakwai ɗin daga ciki akwai wanda ainihin wato yake ɗaga ƙafa ko kuma yake ainihin wato yin rangwame ko afuwa ga wanda yake bi bashi musamman tun da ya lura cewa wanda yake bi bashin bashi da ikon biya da haka ya ɗan sake ɗaga masa bisa alkawarin lokacin biya ko kuma ya yi masa ragi akan abin da yake binsa wannan shi ma yana cikin waɗanda Allah ta'ala ya musu alkawari zai shiga cikin wannan inuwa ɗin da kuma wanda ya numfasa shi ma kamar yadda hadisi na biyu ya magana ya ɗan numfasa wa wanda yake bi bashi ba tare da yana matsa masa ya je gida ya bi shi masallaci ya bi shi wajen sana'a ya firgita shi ya tayar da hankali a'a bai yi haka ba sai yake ɗan numfasawa yake ɗan kau da kai ko kuma ma ya share bashin da yake binsa gaba daya ko kuma ya share wani adadi daga ciki wannan shi ma Allah ta'ala ya masa alkawarin shiga inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa din sannan abu na hudu su ne waɗanda suke kai kawo suke ainihin ƙoƙari suke ainihin wato kai gwauro su kai mari wajen biyan buƙatar 'yan uwansu akwai wanda suka fuskanci yana cikin damuwa yana buƙatar taimako yana so ya fita daga cikin wata damuwa su taimaka masa wajen fitar da shi daga wannan damuwa din kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man nafasa an muminin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi wannan shine inda muka tsaya قال المؤلف رحمه الله تعالى الذين ييسرون على المعسرين wannan yana da alaka da gabar da muka baro waɗanda suke sauƙaƙawa talakawa waɗanda suke wato suke tausasawa almu'sirina matalauta qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kana rajulun yudayinu an-nas fa kana yaqulu li fata idha ataita mu'siran tajawaz an لعل الله أن يتجاوز عنا قال فلكي الله فتجاوز عنه annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wani mutum mutum ne wanda yake mawadaci ko mutum ne wanda yake dan kasuwa to ka san harkar kasuwanci dole wani za ka ga sana'ar bashi ne mutum ya karba ya je ya siyar ya samu nasa ya zo ya balance a kuma dauka a bashi haka dai ake ta yi kaga mutum wani lokacin ka je kaga mutum ya cika shagonsa da kaya kayan jama'a ne wannan ya bashi kaza wannan ya bashi kaza ana siyarwa ana mai da kuɗi ana siyarwa ana warwarewa a hankali to kuma bisa wannan in Allah ta'ala ya so ya jarabci bawa sai kuma a samu tangarda a hanya sai a samu karyewar jari ko tsayawar kasuwa ko wani abu makamancin haka sai ga bashi ya hau mutum mutane da dama suna bin sa basu suka to akwai wani bawan Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa cewa shi bawan Allah ya kasance idan yana bin mutane bashi sai aka samu matsala ta rayuwa jari ya kari abinda mutum ya ci bashin ya kasa dawowa ya biya to dama akwai littafi da ake rubuta wane muna bin sa kaza wane muna bin sa kaza wane muna bin sa kaza to kuma akwai yara da yake da su waɗanda suke bi yau wane ya ce aka yi alkawarin kuɗi da shi zai bayar za a je shagon sa a karɓo za a je shagon wane a karɓo wane shi kuma sai sati mai zuwa za a je in ka bayar sai a soke suna in ba duka ka bayar ba abin da ka bayar sai ainihin wato a rage a cire wannan abin da ka bayar ana bin ka balance to shi wannan mai kudin yanda yake yi shi ne duk lokacin da wani ya fada cikin matsalar rayuwa cikin abokan harkokinsa to yakan gaya wa yaransa in kuka je wajen bin bashi kuka tarar da wane ya shiga cikin kuncin rayuwa wane jarinsa ya kare wane kasuwar ta tsaya al'amura sun dagule tajawaz anhu kawai ku goge sunansa ku ce an yafe masa shi kawai haka yake aka je aka same ka a shago aka je shago da cike da kaya amma aka je aka tarar sai kanta sai dan tsillin tsillin kaya haka in provision ne da an je an tarar da shago cike yake da kaya aka waye gari aka je aka ga sai ainihin wato cizi cizi a cikin shago kaga ai shago ya tafi an fahimta dan abincin yaran nan cizi ko da kowace kanta an ka ganta gwanin ban sha'awa amma yanzu duk gaba ɗaya duk inda ka duba za ka ba komai sai yamci yamcin kwalaye waɗanda su kuma in ka buge kowanne sai ga ba komai a ciki to ire-iren waɗannan waɗanda ba ganganci mutum yayi ba ba almubazzaranci mutum yayi ba ba ɗaukan dukiya yayi ya sarrafa ta ta inda yake so ba an samu akasi na rayuwa kai ko da mutum gangancin yayi kai in ka yafe masa zaka samu lada to ballantana kuma mutumin da an san ba ganganci ba ya shiga cikin matsalar rayuwa aka ce an yafe masa to wannan shi bawan Allah kaga ba sallah ko azumi ko gina masallaci ne ya kai shi aljanna ba abin da yasa Allah ya yafe masa ya sa shi aljanna wannan halin da yake yi shi yasa sabubban da za su kai mutane aljanna suna da yawa ba abu ɗaya bane ko biyu yanzu kaga shi wannan bawan Allah wannan mai kuɗin abin da ya kai shi aljanna ya yafe wa bayan Allah da yake in ya je samu ana bin mutum bashi bashi da halin biya ya ce a goge sunansa ya yafe masa akwai wasu masu kuɗin da su kuma ba za su yafe ba sai dai a saka cikin yan zakka in ya zo sai hannun karɓa hannun dawowa an fahimta sai a zo a ce an rubuta ka an sama dubu ɗari biyu kana murna ka ji wani irin daɗi tun daga kai wato tun daga kwakwalwarka har tafin kafarka kana tunanin a miƙo dubu ɗari biyu sai a ce to kuma ka san muna bin ka dubu ɗari uku ko sai ga murna ta koma ciki to wannan ɗari biyun yanzu mun janye ta kaga saura ɗari kenan kaga kila shekara mai zuwa in aka sake saka cikin layin yan zaka wannan mai amfanin wannan zakar kai yanzu mai amfanin ta a wajen ka ina ma a ce to tunda kaga muna bin ka kuɗi ko za ka rage wani abu a dan tallata maka to ga dubu ɗari biyu ko dubu ɗari ko dubu hamsin amma cikin bashin da ake bin ka wani me zai hana ka rage wani abu don ka rage wa kanka nauyi kar ya zama kar ya zamanto misali dama hadafin da yasa aka sashi cikin listin yan zaka wato kai ba za ka taɓa yadda ya zamanto ka yi hasara ba sai dai shi Allah ta'ala shi ne hasara an ce ka ba mutane zaka sai ka duba duk ga bayan Allah kewaye da kai da suke bukata ba za ka ba su ba sai ka tafi kasuwa duk buga makota a gida ga 'yan uwan mutum duk sai ya hada su zaka kawai yadda yake yi shine duk shekara sai ya duba abokan harkokinsa yana bin wani miliyan ɗaya yana bin wani dubu ɗari biyar wani shi ma dubu ɗari takwas ta makale an yi an yi ta ki fitowa wani kaza to in ya tashi kawai duk wa'annan su ne beneficiaries ɗinsa su ne wa'anda za su amfani zakar kuma zakar ba su za ta amfana ba shi za ta amfana domin duk wa'anda ya ba kuma sai ya zuke kuɗinsa an fahimta to kaga shi wannan bawan Allah yanda yake yi in ana bin mutum bashi za a ga akwai yanzu inda za a ce a samu misali mutane suna haya a gidanka ka je malam ka ga da kyar ake samun abin da za a ci ka ce to ka sa aka taro maka yan gidan rayuwa ta yi rayuwa malam al'amari ya ta'azzara kamar halin da ake ciki duk in suka fito suna jin nauyinka lokacin biyan kuɗi yayi ba su biya ba suna tunanin alhaji ya zo ne da kansa bin bashi duk zai da ka tattaro su suka zo a gaggaisa ka ce wallahi na ga rayuwar da ya bana ta dan yi nauyi wannan kudin naku na bana na yafe muku Allah ya hore Allah ya hore Allah ya hore kar ku damu ku je ku yi zaman ku kawai wannan shekara an yafe ka gwada ka ga yadda Allah ta'ala zai ma ai ba abinda Allah yake so irin ka fitar da wani daga cikin damuwa in shago ne a kasuwa haka amma za a ga yawanci akasin akasi ne yake faruwa wani ma a wannan bala'in kuma duk shekara sai yayi wa mutanen da suke cikin gidansa ƙarin kuɗi wani a halin da ake ciki fa shi yasa zai ga in kasuwa ka je zai ga mutum in ya biya na shekara shekara mai zuwa dai wani ya kama kuma saboda harkar da aka yi a gurin babu bata samar da kuɗin da za a samar da kuɗin haya ba a ciki kawai sai mutum ya zo rana tsaka ya ce kuma mutum zai zo ce na ya mai da shi kaza kuma ba zai karɓi na shekara ɗaya ba daga shekara biyu ko uku kawai in ba za ka iya ba ka tashi in ka shiga kasuwanni za ka ga akwai irin wannan akwai wani bawan Allah da ake gaya mana ban sani ba ko yana raye ko ya rasu shi ma wani bawan Allah wanda samun irin su suna da wahala aka ce yana da rumfuna tun shekaru aru aru bai taba kara ko ba yanda ake biya kuma a hakan aka ce in yazo kawai ya same kana bacci da rana a cikin kasuwa kaga dan kasuwa yana bacci ya ta baci ko ka gan shi ya bude takara yana ta tilawa a to ba haka yake so ba ko kuma ga ya bude dala'il yana ta Allahumma to an samu matsala eh saboda amma a masallaci ka ganshi da a masallaci da Qur'ani yana karatu yau wato wannan kaga wannan ba abun mamaki amma a kasuwa ga dan kasuwa ko ya kwanta yana bacci ko yana gingidi ko ya debo takara yana yi to gaskiya kasuwa ta ba ta ba ciniki to in yazo ya samu mutum yana bin sa bashi eh yazo yazo ya ga mutum yana bacci ko za a tashi zai cika a tashi shi kawai sai ce to kila mai shagon in ya tashi za a ce ai alaji ya biyo nan amma ya cika a tashe ka aka ce in mutum ya je ya ce alaji wallahi ai na ji an ce ka zo da zuka zaka za ce ai na ga ana ta bacci kai Allah da ya rufe asiri ai kasuwa na ga ta dan yi bacci kaɗan in ce to ai dama tunani na sati mai zuwa sai nake ta kokari dan hada kudin hayar na ya ce a haba mutumin da yake bacci aka kudin hayar sa ai mu haɗu shekara mai zuwa ai na yafe maka wannan shekara da Allah ka duba wannan to duk ire iren waɗannan su ne waɗanda balan annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada misali yanzu hanyoyin da Allah ta'ala zai kai ka aljanna suna da yawa saboda haka wannan bawan Allah ya dayinun nas in ya zo kan ne ka nemi bashi zai baka in abin ya titira ka kasa biya zai ce ya yafe ma saboda haka fa kana yaqulu li fatahu yana gaya wa yaransa ko yaransa idza ataita mu'siran in ka je wajen mutum kaga ya shiga kuncin rayuwa yana cikin talauci ba zai iya biya ba tajawaz anhu goge sunansa kace mun yafe masa la'alla Allah an ya tajawaz anna watakila mu ma Allah ya yafe mana kullum abin da yake cewa kenan in ka je karka matsa in ka ga ba hali kace mun yafe masa me yawa mu ma sanadiyar wannan Allah ya yafe mana qala manzo Allah ce falaki Allah a kwana a tashi wannan bawan Allah sai ya mutu ya je ya haɗu da Allah mata jawaza anhu ya ce kai ma ka yafe ballanta namu Allah ya ce mun yafe maka Allah ya ba mu zuciya irin wannan allazina ya'diluna fi hukumihim wa ahlihim wa ma wullu daga cikin waɗanda za su sha gara ɓasa ranar tashin alkiyama lokacin da mutane suke waiwai alladina ya'jiluna sune waɗanda suke adalci fi hukumihim a cikin hukuncinsu wa ahalihim suke yin adalci a cikin iyalansu wa ma wullu da dukkan wanda aka dora aka jibunta musu nauyinsa al'adiluna yawmal qiyama fi maqamin rafi' mala yace masu adalci masu ajiye kowane abu a inda ya dace a matsayinsu na jagorori fi makamin rafi' suna wani matsayi maɗaukaki ya jilisuna suna zama ala manadira min nurin akan wasu mumbarai na haske ka taɓa ganin mumbarin haske sai daga ga mumbarin da aka gina shi da me da bulo da siminti to wannan mumbari ne na musamman mumbari ne na haske sannan ba wannan ne zai baka sha'awa ba mumbarin ne zai fi baka sha'awa ba an yaminin rahman shi mumbarin yana bangaren daman ubangiji wakilta ya dai yamin duk hannayen ubangiji dama ne قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منادر عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce innal muqsidina lalle masu adalci inda Allah a wajen Allah ala manabira suna kan wasu mumbari mumbari a an yaminin rahman a daman ubangiji mai rahama wakilta ya dai yamin dukkan hannayensa guda biyu dama ne suwaye waɗanda za su zauna a kan wani tudu wani mumbari na haske a ɓangaren daman ubangiji sai maza Allah ce allazina ya'diluna fi hukumihim su ne waɗanda suke yin adalci a wajen hukuncinsu fushi baya sa su su yi zalunci san rai baya ɗiban su su yi zalunci kusanci baya sa su yi zalunci ya'diluna fi hukumihim suna yin adalci in aka in hukunci ya zo gabansu ba sa kallon wannan bangaren su ki kallon nan bangaren in suka tashi hukunci ko ya maka daɗi ko kai ma daɗi adalci za su ba wani cin hanci da za ka ba su su goyi bayan son zuciya babu shi ba a yi wani abu ba a duniya da zai ɗauki hankalinsu ga barin adalci a matsayinsu na alƙalai a matsayinsu na ainihin wato shugabanni babu wani abu da kake iya ba su cin hanci da shi wanda zai kautar da su gabarin adalci ba ta yi ya ajilu na fi hukumihim ɗabi'atan haka suke duk lokacin da hukunci ya zo gaban su adalci za su yan tsama da kuke da su da rashin jituwa da baka yi da su baya sa su kima adalci kamar yadda Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa rashin shiri da ba kwayi wannan ba sa kallonsa in hukuncin ka ya zo gabansu kun taɓa samun takaddama ko takun saƙa da su a wani gurin ba nan ba sai kuma yanzu gashi an kawo ka ƙara gabansu ba sa kallon wancan abin Allah ta'ala ko suke kallo adalci za su yi maka an fahimta wa ahalihim suna adalci wa iyalansu akwai hajiya babba hajiya karama hajiya ta uku da hajiya karama duk gabaninsu suna adalci suna adalci zamansu da iyalansu ba karkata ba mail akwai almailu wanda yake wannan ba laifi ba ne akwai almail wanda yake kuskure an fahimta fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa wannan shi Allah ta'ala ya hana amma suna iya bakin kokarinsu su kamanta adalci wa iyalansu adalci da ma'anarsa ba adalci bisa ma'ana ta son zuciya ko kuma yadda su matan suke nufi ba ya zamanto abin da ya shafi ci ciyarwa tufatarwa a raba kwana kayan kwalliya magana mai daɗi kulawa da sauran waɗannan abubuwan dukkana yin adalci to duk waɗanda Allah ta'ala ya sa suka fi ƙarfin zuciyarsu domin adalcin nan kaka ɗauka wani abu ne mai sauƙi shi yasa suka samu wannan darajar saboda sun yi fada da zuciyarsu sun yi fada da shaidaninsu suka tsaye da adalci shi yasa akwai wani cikin sahabbai da aka tura shi wajen yahudawa akan kirdado na dabino a khaibar da ya zo wajensu yake cewa duk duniya babu waɗanda na fi ƙi sama da ku amma wannan ba zai hana muku adalci ba yana faɗar haka suka ce da wannan sama da ƙasa ta tsaya ba ka kallon wani janibi kawai adalci to waɗanda suke wannan wama wullu da duk wanda aka ɗora musu jibintarsa to ba sa mai zalunci adalci suke masa to duk waɗanda Allah ta'ala ya sa suke da wannan sifa to su ma kaji a ranar tashin alkiyama suna kan wani mumbari shi mumbarin na haske ne sannan kuma suna daman ubangiji mai rahama na bakwai ashuhada wal murabitun akwai ashuhada waɗanda suka yi mutuwar shahada wal murabitun da waɗanda suka yi zaman ribaɗi zaman ribaɗi shine mutum ya tare wata kafa da za a kawo musulmi hari ta yanda in abun ya fi ƙarfi shi za a fara murƙushewa kafin a shigo wa'anda suke tsayawa akan duk wata kafa mai haɗari wadda in an makiya sun danno ta nan gurin ta nan suke shigowa su zo su yi banna sai a samu wasu dakaru na musulunci su zo su tsatsaya a wannan gurin to wannan irin wannan zaman zama ne mai hadari domin in aka ci galaba to wayannan su ake fara gamawa da su kafin a shigo cikin gari to wannan zaman riba din shi ma zama ne mai matsayi to da waɗanda suka yi mutuwar shahada da waɗanda suke irin wannan zaman riba din to su kuma ranar tashin alkiyama a wani irin yanayi suke qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace lishahidi inda Allah sittu khisal wanda ya mutuwa shahada a wajen Allah yana da wasu sufofi da wasu ɗabi'u guda shida yughfaru lahu fi awwal duf'a wato a bugun farko Allah yake gafarta masa duk wanda ya mutuwa shahada to akwai waɗannan ɗabi'un guda shida a bugun farko da aka buge shi an gafarta masa sannan wayara maq'adahu min aljanna ba sai an je lahira ba zai ga mazauninsa da idansa a aljanna wa yujaru min azabil qabr sannan za a tseratar da shi daga azabar kabari uku kenan wa ya'manu min al-faza'il akbar zai amunta zai samu aminci a ranan nan ta al-faza'ul akbar tsoro da firgita mafi girma shi ba shi a ciki na biyar wa yudau ala ra'asihi tajul waqar za a sanya masa wani kambe ba irin na sarakuna bane shi sunan kambe na nutsuwa wannan wani irin kambe ne sai mun je can za mu gan shi kambe su shi sunansa tajul waqar wato kambe ne ba irin na sarakuna ba kambe ne na nutsuwa za a dora masa a kansa al-yaqutatu minhu dutsen yaqut ko kuma ainihin wato ma'adani ma'adini na yaqut minhu guda ɗaya da ke jikin wannan kamben khairun min ad-dunya wa ma fiha ya fi duniya alheri da abin da ke cikinta in dutse ne yaqut din to kwallon dutse guda ɗaya da ke jikin wannan kamben kamar hula da aka ɗora masa akan to dutse guda ɗaya ya fi duniya gabaki ɗaya da abin da ke cikinta da a baka duniya da abin da ta ƙunsa gara a baka wannan yakutun ƙwaya ɗaya da ke jikin hula ko kambe da ke kan a shahidu fi sabilillah
sannan wa yuzawwaju isnatai wa saba'ina zauja za a aura mata hurul in saba'in da biyu kaji so mun tabi hurul in saba'in da biyu
ba irin wayannan wayanda wani lokaci za ka ga akwai matsaloli tare da su akwai tawaya akwai kaza akwai kaza akwai kaza wayannan haurul in guda 72 za a bashi sannan wa yashfa'u fi 70 min aqarib min aqribaihi za a bashi dama ya ceci mutum 70 cikin yan uwansa kaji abubuwa guda shida karan farko an gafarta masa abu na biyu zai ga mazauninsa a aljanna abu na uku za a tseratar da shi daga azabar kabari a ranar babu wata azaba da za a yi masa a kabari na uku zai amanta daga firgici mafi girma na ainihin biyar za a tsora masa ainihin wato ko kuma ka ce na hudu za a tsora masa kambe wato na nutsuwa wanda ya kutu guda ɗaya da ke jikin wannan kamben ya fi duniya da abin da ke ciki sannan za a aura masa ƙorul in saba'in da biyu sannan za a ba shi dama ya ceci mutum saba'in daga cikin ‘yan uwansa wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ribatu yaumin khairun min siyami dahrin wa man mata muraditan fi sabilillah amina min al-faz'il akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaman dako zaman ribadi na yini daya khayrun shi ya fi alheri min siyami dahal sama da ka shekara guda kana azumi ka zauna sau ɗaya a ce tun da ka zo ka ce to na sadaukar da rayuwata na sadaukar da lokaci na yau zan yi zaman ribaɗi fi sabilillah yini ɗaya ka ce to iya wanda na bayar kenan ka koma harkokinka yini ɗaya da ka bayar kai zaman ribaɗi fi sabilillah ya fi azumin shekara guda wa man mata murabitan fi sabilillah duk wanda ya mutu yana zaman ribadi zaman dako toshe wata kafa da ake barkowa ta cikin ta ayyuwan musulmi ta'addanci ya zauna cikin wannan ainihin wato sagar wato wannan ainihin wato kafa din ya toshe ta ya mutu a nan gurin amina min al akbar zai samu aminci Allah zai amintar da shi daga tsoro da firgici mafi girma na ranar tashin alkiyama waɗannan duk ana gaya ma halul atqiya halin mutanen kirki masu tsoron Allah na takwas alkazimun alghayib masu hadiye fushi qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra wad dharra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله تعالى يقول وسارعوا كي رجرجي كي غغاوا كي تسيري الى مغفرة من ربكم زوا ga samun wata irin gafara daga ubangijinku wa jannatin da samun wata irin aljanna wani irin lambu arduha as-samawati wal ard fadin aljanna fadin wannan lambu fadin sama ne sammai wal ard da kasa Allah ta'ala ya ce wannan aljannar wadda fadinta girmanta ya kai girman sammai da kasai uiddat lil muttaqin Allah ta'ala ya ce ya tattale ta ya tanade ta lil muttaqin ga masu takawa su aye masu takawa sai Allah ta'ala ya bada wasu daga cikin sufofin su yace allazina yunfiquna su ne waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fisarra wadarra a lokacin farin ciki shine sarra suna ciyar da dukiyoyinsu lokacin farin ciki wabarra da lokacin rashin jin daɗi lokacin da kasuwa ba ta tafiya asarra dama ana ta hada-hada wasu suna shiga wasu suna fita wasu suna shiga wasu suna fita ana ta kai kawo shine asarra abdarra kuma shine kasuwa ta lafa amma mutum da a irin wannan yanayin yana kun karfin zuciyarsa ya dinga taimakawa bayan Allah ya dinga ciyar da dukiyar to wannan kaga yana daga cikin siffar almuttaqin waɗanda Allah ta'ala ya ce ya tada da musu waccan aljanna su ne waɗanda suna ciyar da dukiyoyinsu a wannan halaye guda biyu asarra su ciyar abdarra suna ciyarwa wal kazimin al da masu haɗiye fushi an bata musu suna kokari su danna zuciyarsu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa shadidu bisur'a innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab ba mai karfi bane gwanin kayar da mutane wanda ya yana da karfi da an yi kokawa zai kada mutane annabi ya ce ba shi bane mai karfi mai karfi shine wanda yake iya mallakar zuciyarsa lokacin da ya fushi ba zai ainihin wato fita daga cikin hayyacinsa ya faɗi maganganun da za su zamanto ba su kyautu ba mutum irin sai ya yi su yana ƙoƙari ya taushe zuciyarsa ya nukurkusa ta ya hana ta tasiri lokacin da ya harzuka duk mutumin da in ya harzuka sai ya amayar wannan zuciyarsa ta fi ƙarfinsa rago ne wannan ba ba ƙarfa ba ne da haka wato kai wato abin nan wato kazmul gayib wannan wata irin ibada ce mai girman gaske da ba kowa ne yake iya samun irin ta ba wani zai haƙura amma sai ya ga haza an fahimta ya zamanto kuma mutum ya yi haƙuri inda sadmatul ula kamar yadda manza Allah ya ce innama sabru inda sadmatul ula karan farko da abin ya faru ka danne ka yi haƙuri ba sai da kabi kabi kabi kaga dai ba abin nan dai dole a yi haƙurin sannan ka ce ka haƙura ko kuma wanda kake kokarin ku rigimar da shi ka duba ta ko ina kaga dukan ya zai maka a ce kai hakuri ku ce to shikenan dan kun sa baki ne wallahi na hakura annan kaga wannan hakuri ne wanda yake akwai akwai tawai akwai na kaso a cikin sa duba kai kaga babu riba a cikin rigimar an fahimta da haka sadmatul ula din nan shi yasa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wata baiwa Allah danta ya mutu tana ta kuka yace baiwar Allah ki yi hakuri ki ji tsoron Allah ki yi hakuri ki nemi ladar rasuwar ɗanki wajen Allah ta ce ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati wata ma dan kai ta kalle shi wata ce rabu da ni kai ma dan ba jarabce ka da irin musibar da aka jarabce ni ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya sai daga baya aka zo aka ce mata ke wanda fa yayi magana dazun nan fa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta tashi wato hankalinta ya tashi ta tashi tana zuwa ta ce bata tarar da kowa masu gadi ko masu tsaron gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba tana shiga ta samu annabi ta ce na yi haƙuri ya ce ayya innama sabru inda sadmatul ula ai haƙuri wanda yake mai girman lada shine abin yana faruwa a ce ya haƙuri ka ce to ba komai ana bata maka zuciyar ta taso a ce da Allah dan girman Allah kai haƙuri ka ce to shikenan ba komai wannan shine mai riba shine lada shine zaka samu lada an fahimta Allah ya ba mu irin wannan da haka wato wato kazmul gayyib yana daga cikin sufofin masu takawa waɗanda suna iya danne zuciyarsu su haɗiye fushi wala afina anin nas da masu yafe wa mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ihsani wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man kadhama ghaiban duk wanda ya haɗe ya fushi wa huwa ya ƙadiru an yunfidahu yana da ikon ya zartar in ya so ya rama ko ya ɗauki mataki zai iya amma ya haɗiye ba wanda dama ya san ba riba ba ba shi da ikon rama sai dai Allah ya isa a'a shi wannan ya ƙadiru yana da iko da zai ɗauki mataki ko ya bi hakkinsa ko ya rama amma ya haɗiye ya haƙura da Allah Allah zai kira shi ka ji wata irin ɗaukaka da ahulla Allah zai kira shi ala ru'usul khala'ik a gaban halittu yawmal qiyamati rana alkiyama hatta yukhayyirahu fi ayyil huril 'ain sha'a kaga a takaice kawai dan aljanna ne domin ci akai Allah zai kirawo shi ya ce ka duba cikin hurul in din nan zaɓi guda ɗaya wadda ka ga dama subhanallah ga sunan hurun wa qasuratun fil khiyam amma dan shiga gaba kaɗan za ka shiga za mu shiga aljanna za ka ji bayani a can ƙarshe ƙarshen littafin insha Allah to Allah ta'ala zai masa wannan ranar tashin alkiyama saboda me ya haɗe ya fushi sau ɗaya da aka jarumta ce sosai mutum ya zamanto yana yin wannan wani ɗabi'atan haka Allah ya yi shi wani kuma iktisa tilasta wa kansa ya koya akwai wanda za ka shi ba wata wahala da ya sha mutum ne wanda dama can jibulliyatan haka Allah ya yi shi akwai kuma wanda shi yana da fushin amma iktisabun haƙuri ya yi wa kansa ma'ana shi ya yi ƙoƙari ƙarƙashin wannan ayoyi da ake karantawa da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suka yi masa tasiri wajen canza ɗabi'arsa da aka sani da harzikakke ne mai fushi ne mai faɗa ne amma ya juya ya zama akasin haka to kaga wannan akwai girman lada sama da wancan shi na farkon domin shi na farkon dama haka yake mutum ne mai haƙuri mutum ne mai kaza mutum ne mai kaza shi ko wannan yana da irin wannan zafin ran amma saboda tasiri da ayoyin qur'ani suka yi masa da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya zamanto ya canja ɗabi'unsa Allah ka ba mu ikon canza ɗabi'unmu wayanda suke marasa kyau na tara itiqu riqab almuslima daga cikin abin da zai sa ka samu daraja madaukakiya ranar tashin alkiyama akwai yanta wuyayi almuslima musulma qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce falakata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba Allah ya ce fala iqtahamal aqaba me ya hana ka ka kutsa cikin aqaba ko kuma suka ce fala la din nan za'ida ce sai ya zamanto iqtahamal aqaba ka kutsa cikin al aqaba wato suka ce irin wata irin hanya ce da ke tsakankanin duwatsu mai wahala hawa ga tudu da kwari ga kwane-kwane ga hawa kuma ake kuma cikin duwatsu wa ma adara kama al'aqaba me ya sanar sheka me ake nufi da al'aqaba kar ka ɗauka lokacin ake nufi waccan hanyar duwatsu mai wahala hawa sai Allah ya ce abinda ake nufi da aqaba da aka ce ka kutsa ka danna ciki shine fakku raqaba ka dinga yanta baya wuyayi dinga yanta bayi shine fakko raqaba wannan yana daga cikin abin da Allah ta'ala yake so a dinga yanta wuyayi a dinga yanta bayi to yanzu kila kaga ka dinga yanta mutane daga cikin halin da suke ciki na wahala shi ma zai iya shiga wannan mutane suna cikin wani yana cikin kuncin rayuwa ka zo ka taimaka masa ya fita daga cikin wannan kuncin rayuwa shi ma fakko raqaba ne kun yi mun shiru na'am ba bayi na'am na'am wa ehe eh na'am na'am to kaga wannan fakkora ka bashi wato yanzu tunda ba bayi akwai wani kwamiti su kokari suke sai su tara kuɗi in suka tara kuɗin sai su tafi prison akwai wayanda suke da yan ƙananan ƙananan wasu basu suka ne suka kai su wasu yan laifuffuka ne an ce su biya tara ba su iya biya ba duk sai su bibbiya wayannan wani bashi ne kai shi wani tara aka ci shi ya kasa biya duk sai su bibbiya wannan sai a sako su su ma fakko raka ba ta shiga cikin su na'am su ma an yanto su ko eh suna cikin wani yanayi an yanto su domin su masu zo su ci gaba da rayuwa da sauran mutane kamar yadda aka saba to ire-iren waɗannan duk zaka iya shigar da su cikin wannan faɗo wannan ma'anar cewa irin fito da 'yan furzin irin yanayi da ake ciki na ainihin wato raɗaɗi da talaucin rayuwa ka dinga taimakawa da abin da Allah ta'ala ya sa kake da shi wajen amo mutane da rage musu wannan yanayin ko kuma fito da wasu waɗanda kake iyawa daga cikin wannan yanayi na kunci zuwa wato yanayi wanda yake na yalwa wafin rikaf eh su ma za su je shiga tun da kaga yanzu a rikaf ɗin babu ba sa cikin yanzu a rikaf ɗin babu da kaga can duk inda aka yi magana a rikaf wasu malaman suka ce dama Allah ya dinga sa arriqab dan a ta yantawa dan a wayi gari ya zama ba wani bawa na wani sai bayan Allah dan kowa ya zama bawan Allah ne ba ba wani ya dinga bautar da shi ba to saboda haka kuma an yi ta yi aka yi ta in mutum ya yi laifi a ce yan tabawa in mutum ya yi laifi cikin kafaran laifinsa a ce akwai yan tabawa ta hariru raqaba so saboda haka kaga kenan ka kalli fadin wannan ma'anar shi wanda yake cikin kangin bauta ai yana cikin wahala yana cikin kuncin rayuwa ka fitar da shi to kenan dukkan wanda ke cikin kuncin rayuwa kamar na kurkuku wai a cikin kuncin rayuwa yake da aka ana kai musu ziyara musamman ga azumi yana tahowa za a ga in ka je za a ga abin tausayi wani zai ga wai dan me yasa za a dinga taimaka yan kurkuku sai ka shiga za a ga akwai yanayi kuma ko wayanda karka dauka wasu laifuffuka ne wayanda kake tsammani suka kai su akwai bayan Allah in ka karanta tarihin musulunci manyan bayan annabi Yusuf ya shiga kurkuku shiga kurkukunsa laifi amma haka wata wata kaddara ta afka masa ya shiga kurkuku kuma akwai irin sa yanzu a yanzu manyan manyan malaman musulunci ga kana da tarihi irin su shekul islam duk sun yi rayuwar kurkuku kuma duk za ga zulman ba wai laifi suka yi bisa zalunci aka ja ku kulle su to mu ma yanzu zaka iya ganin wani kauce aka wani babba ne kauce a aje masa shi zaka iya samun irin wannan kauce aka ya aje shi shi ba a yanke ma hukunci ba shi ba a kaza ba shi ba a kaza ba da sauransu zaka iya samun irin wannan kana iya samun wani kuma kuskuren ne a ba wai halinsa bane kuskuren ya faɗa da sauransu sai da in ka je za ka ga abun tausayi in ka kai musu magi magi wannan na sha faɗa a gurin nan in ka kai magi wallahi murnar da suke in aka shiga masallaci za a raba magi in ka ga murnar da yan kurkuku suke wallahi sallah kai ka ce abincin ka kai musu magi da dan yajin daddawa da waye ake kai musu magi saboda abinci ne da za a zo a yi shi dama ba maganar a ji daɗin abincin ko ya tes ko ya kaza ba kawai in an zo yawa ka cire kanka mutu da haka dan abin da aka zuba maka in ka dan marmasa magin nan sai ya dan yi dandano kila wannan zai sa ya dan rike ma ciki zuwa wani lokaci in an jima ba irin sa za a kuma baka da hakan aka ce an ba mutum magi biyar habba malam ai yanda ka san ya tashi arfa haka yake ji to kaga ire-iren waɗannan duk yana daga cikin abubuwa na fitar da mutane daga cikin kunci da fitar da mutane daga cikin damuwa na fiskar bal makarubin kenan duk wanda ke cikin damuwa ka zama sila ka zama sanadiyar fitarsa daga cikin wannan damuwa da zai shiga cikin wannan fadin ayoyin da hadisan da muke ta karanta wallahu ta'ala ala wa min al-a'mal al-karima allati yatamakkanu sahibuha min iqtihal al-aqabat al-ka'da fi yawm al-qiyamati itqur rikab yace fa min al-a'mal al-karima yana daga cikin manya-manyan ayyuka allati yatamakkanu sahibuha wanda zai bada dama ga ma'abocin waɗannan ayyukan minikiti hamil aqabat na kutsawa cikin al'aqabat alka'ada wanda suke masu wahala hanyoyi masu wahala shiga fi yawmil qiyamati ranar alkiyama itqur rikab kaga yana daga cikin al'amalul karima allati yatamakkanu sahibuha min iktihamil aqabat kaga wannan ya nuna maka ashe iktihamil aqabat ba lalle sai yanta bayi ba an fahimta shine abinda malam yake magana akai Allah ya samu dace na goma fadlul mu'azzinin falalan ladanai an fahimta falalan ladan da mutane suke ki suna cewa yana sa talauci da kawai mutum ya kalli ladanin kasarsu kawai ya ce wai ladanci talauci yake sa to in ka je ga na saudiya ko na madina ku shigo ba saboda haka ladan ba karamin mutum bane fa Allah ya ladanci ba karamin aiki bane bari ka ji yadda ladan zai zama ranar tashin alkiyama kai kana nan kana ta mai dariya kana ganin rashin aikin yi ne yasa yazo yana kiran sallah a ce ba ka da aiki sai kullum mutane wancan ya shagaltu yana ta kasuwanci wannan yana kanikanci wannan yana kwale-kwale wannan yana bushe-bushe aikinka kawai ka kira mutane zuwa ga aljanna duk bayan yan wasu lokuta sai ka zo kawai sai ka hura lasifika kawai ka ce mutane a bar duk abin da ake hayya ala sala hayya ala fala aikin ka kenan Allah ya dan gentleman an fahimta da aka a daina gudun ladanci shi yasa za a ga yawanci sai muka samu matsala a kasar Hausa wayanda suka iya sun ki da aka sai an samu wani wanda shi kuma ko da yayi ritaya daga aiki ko kuma ya kwana biyu shi kenan kawai sai a ga shi ne yake zama ladan dama ga girma in ya zo sai an ga an samu wata katanga haka an rike to sai kuma iyayen da ka ji kiran sallah saboda waɗanda suka iya din kullun suna jajjayewa ma yanzu alhamdulillah ana samun matasa masu kiran sallah sosai saboda yanzu duk kusan wancan tunanin na cewa kiran sallah yana sa talauci kiran sallah yana kaza duk yanzu wannan karatu ya fara wanke irin wannan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam banza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al mu'adhdhinuna kaga masu kiran sallah adwalun nasi a'naqan yawm al qiyamah su suka fi kowa dogon wuya ranar tashin alkiyama da aka wannan ranar da mutane suke ta iyo a cikin guminsu za ka yi burin ina ma ka zama ladan domin sun fi kowa tsawon wuya ranar tashin alkiyama haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa tulul unuq jamal tsawon wuya kwa kyau ne ko a nan duniya aka ce mutum guntun wuya ne da shi ya shige can ciki ya ba kyau ko da haka tsawon wuya abu ne sufa ce ta kyau ثم هو مناسب لما قاموا به من عمل حيث كانوا يبلغون الناس بأصواتهم كلمات الأذان التي تعلن التوحيد وتدعو للصلاة ما ليش ثم هو مناسب sannan wannan tsawon wuyan ya dace lima kamu bihi saboda abin da suka tsaya a kansa min amalin na wannan aikin na kiran sallah haithu kanu yuballiguna an-nasa bi aswatihim ta yanda ko da yaushe suna isar wa mutane ta hanyar sautukan su kalimatul azan kalmomin nan na kiran sallah allati ta'linu tauhid wanda kalmomi ne waɗanda suke kururu ta tauhidi wa tad'u lis-salah kuma tana kira zuwa ga sallah in ka koma cikin littafin nan na dariqus salihin ila rabbil alamin wallafan wahid bin abdussalam bali hadisai ya tattaro masu yawan gaske da suke magana akan ladanci da falalan ladanci ranar tashin alkiyama da haka shi ladan a ranar tashin alkiyama kaga wani ma zai ce ko liman ba ambata amma an ambaci ladan a ranar tashin alkiyama ladanai suna da wani matsayi na musamman a ranar tashin alkiyama su ma an ambace su karara a karkashin nassi cewa ranar tashin alkiyama masu kiran sallah za su tashi da dogon wuya a wannan rana din kuma ranar ana buƙatar tsawon wuya din allazina yushibuna fil islam na sha ɗaya su ne waɗanda suka yi furfura a cikin musulunci waɗanda suka yi furfura a cikin musulunci alama ce ta sun daɗe suna bin Allah shi ne kawai abinda ake so ka nuna don ka gane falala ce tun da ƙuruciya kake ta sallah kake ta ibada kake ta kaza har girma ya zo maka har furfura ta fara fito ma har ƙila tana zuwa kaɗan kaɗan yu galibu launahu launar sawadi ana farin yana ta maye gurbin bakin farin yana ta maye gurbin bakin har gaba ɗaya kila aka waye gari duk ka zama mai farin gashi wannan ya nuna ka daɗe kana sallah wannan ya nuna ka daɗe kana kana kana azumi wannan ya nuna ka daɗe kana ambatan Allah ka daɗe kana bin Allah to duk wanda shekarun furfura suka kama shi a cikin musulunci to shi ba wannan yana da matsayi a wajen Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man shaba shaybatan fil islam duk wanda ya furfura ko da kwaya ɗaya ce tak a cikin musulunci tun da yarinta ake ta yin addinin har aka zo aka zama samari har kuma girma ya fara zo mutum har furfura kwaya ɗaya ta fito masa yana sallah yana azumi yana karatun qur'ani yana salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kai hani allahu kanat lahu nuran yawmal qiyamah za ta zama masa haske ranar tashin alkiyama kamar security light duk inda furfura ta fito kawai ya ganshi wata fitila ce mai haske ranar tashin alkiyama saboda ya daɗe yana bin Allah domin shi yasa ake so a samu tsawon rai akan bin Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin ku shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo aikin sa yayi kyau akwai wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani mutum su su biyu ne suka shiga musulunci suna sallah suna sallah ɗayan sai ya mutu ɗayan shi kuma sai bayan shekara ɗaya da mutuwar wancan shi ma sai ya mutu shi na farkon sai ya ga wannan nabiyin ya tsere masa ya ba shi rata a gidan aljanna yake ce ya aka yi kuma haka tare rana ɗaya muka shiga musulunci kuma na riga ka komawa zuwa ga Allah amma ga shi kafi ne matsayi ya ce haba sai da na shekara ɗari uku sai da na kwana ɗari uku da sittin ina sallah ba kai kana kwance a cikin ƙasa dan ka gane tsawon rai in Allah ya baka shi wallahi ka gode kuma kai abin da ya kamata yanzu duk wanda ya riga ka mutuwa shi fa aikin sa ya tsaya in ba Allah ta'ala ya taimake shi ya yi wa kansa sadakatun jariya wanda za ta ci gaba da gudana kuma ko da yana da sadakatun jariya kai kila kana da sadakatun jariya din kuma kai kanka jariya ne da ka kai ma kana gudana saboda ka kila wancan ya shekara daya biyu uku hudu da biyar da rasuwa kai ga kana ayi kaga akalla ka shekara nawa kana sallah shi yana kwance a cikin kasa da aka tsawon rai a cikin musulunci har mutum ya kai shekarun furfura shi sa muna ce da ta wannan na cikin mu masu farin gashin nan muna taya su murna Allah madaukakin sarki ya ƙara lafiya Allah ta'ala mu ma ya ba mu irin tasu eh mu kai shekaru irin nasu mu dara ma cikin lafiya cikin bin Allah maɗaukacin sarki amma gaskiya akwai ban sha'awa kwarai da gaske duk da cewa za a ga kaman ba a so ana ganin mutum kaman ya gama yawo ya yi kwandem da an gan shi da furfura sai a dinga tunanin ayya shi kenan kuma lokaci ya yi kuma nawa ka gani ga sunan tsofaffin suna nan kuma matasa suna ta tafiya shi wannan ai lokaci ne mun kan karanta maganar mutuwar nan a nan ko saboda haka wannan kaga dadewar abin da yasa shi mai furfura ya samu wannan darajar har da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi a wannan hadisin ai saboda ya dade ne abin Allah ne man shaba shaybatin fil islam kanat lahu nuran yawmal qiyamah to sai na goma sha biyu fadlu ainihin alwudu falalar alwala عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة برا محجلين من آثار الوضوء أبي هريرة الله يكارى بس يدايتي يتي ناجي منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم ينكشوا إن أمتي للي الأمة يدعون يوم القيامة ذا أكرا سرانا القيامة برا محجلين wato suna wato suna da haske da kyallin wurare guda biyar min afaril wudu na alamomin alwala ma'ana za a kira su suna gura gabubun su gurare biyar suna haske da kyalli saboda alamomi ne na alwala gurran jam'u agar gurran jam'i ne na agar ai zu gurra وأصل القرة لمعة بيضاء wato asalin gurra wata lam'a ce fara wani ɗan guri ne wanda za ka ganshi fari ta kunu fi jabhatil faras wato wanda za ka ganshi a goshin doki gurra wani guri ne wanda za ka ganshi fari a goshin doki sun mastu'umilat fil jamal wa shuhura wa ɗibu zikir to daga nan aka aro wannan kalmar sai ake amfani da ita fil jamal in abu mai kyau ne sai a ce mai gur wa shuhura ko kuma in abu ya zama fitacce ya shahara sai a yi amfani da kalmar gur wa ɗibu zikir da kyawun ambato idan mutum yana da kyakkyawan yabo ko kyakkyawan ambato shi ma ana amfani da kalmar gur amma asalinta sufa ce ta doki gurran muhajjal shi yasa ake kiransa mai fari biyar ko da dokin baki ne za a ga wannan goshin nasa fari ne kafafuwansa gwiwoyinsa fara ne kafafuwansa fara ne an fahimta da aka siffa ce ta wannan amma an aro ta ana amfani da ita ga dukkan abin da yake mai kyau ko ya shahara ko yana da kyakkyawan ambato sai a dinga kiransa da haka wal muradu biha abinda ake nufi da ita dai annurul ka'in wani irin haske wanda yake kasancewa fi wujuhi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a fuskokin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran al'ummomi su ba ba su wannan ba muna daga cikin abin da muka samu khususiya da sauran al'ummomi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullahi ya zaka gane al'ummaka yace yanzu kamar ɗaya daga cikin ku ne yana da ainihin wato dawakai duhumin buhumin bakake irin sai kuma wani fari ko wata kala ya zo ya shiga cikinsu ba zai iya gane nasa ba zai iya ganewa an fahimta to haka yace ni ma zan gane al'ummata ta hasken alwala guraren alwalansu ko a cikin al'ummar wani annabi kake da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganka zai tsamo ka ya san kai nasa wa qawluhu muhajjalin min at-tahjil muhajjalin shi kuma daga kalmar tahjil ne wa huwa bayadun shi kuma tahjil wani fari ne wani haske ne ya kunu fi talati fi talati da yake kasancewa a ƙauri ko kafa guda uku min qawa'imil faras daga kafafuwan doki ƙaurin doki anan ake samun su wa asluhu min alhajal ko hijil bi kasr alha asalin kalmar daga hijil ne bi kasr alha wa huwa alkhalkhal wato shine kaman munduwa abinda ake sawa a kafa mutanen jahiliya ko kuma mutanen da suna amfani da su saboda ado ko kwalliya sai ga an sa su kaman munduwa haka a kafa ana tafiya tana dan ƙara haka shine khalkhal wal muradu biha huna aidan amma abin da ake nufi da wannan kalmar ita ma a nan nur annur wato shi ma haske ne wa hadhihi al-gurra wa dhalika at-tahjil takunu lil mu'min hilyatun fi yawm al-qiyamah wancan hasken fuska da wannan hasken kafafuwa da sauran gabobi na alwala takunu lil mu'min suna zamarwa mu'mini hilya kwalliya da ado fi yawmil qiyamati rana alkiyama fa fi sahih muslim hadisi ya tabbata cikin muslim an abi hurairah radiyallahu an qal yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace tablughul hilyatu min almu'min haythu yablughul wudu kwalliyar mumini ranar tashin alkiyama tana kaiwa inda alwalarsa take kaiwa da haka duk guraren alwalan nan ranar tashin alkiyama za su zama daban a cikin jikin mutum za su dinga sheƙi za su dinga kyalli za su dinga haske shi yasa aka ce abi huraira shi a ƙarƙashin wannan hadisin sai ya fahimci in ya zo alwala an ce in ya zo wanke hannu hannun yake kawo in ya zo wanke kafa kuma sai ya hawo haƙƙaurinsa sai ya zo gwiwa ya ce an ce ranar tashin alkiyama sai ya kawo hadisin an ce ranar tashin alkiyama za a kira al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam gurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum an yudila gurratahu wa tahjilahu falyaf'al shi sa yake aikatawa amma an ce baya yin wannan alwalar bainan mutane da an ce akwai wani da ya taba ganin sai ce wannan wace ce ban san kana gani na ba da ba zan yi ba da haka shi ma ba wai fitowa yayi fili yana yin ta kuma ijtihadi ne amma malamai suka ce gaskiya fahimta yayi wa hadisin haka amma ba haka bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi alwala yazo hannan ba an fahimta fahimtar shi abi huraira ce shi yasa suka ce wannan kalmar zaka yi ta ganin ta in ka karanta hadisin faman istata'a minkum an yudila gurratahu falyaf'al daga nan faman istata'a zuwa karshe suka ce shi ake kira tadrij wato wannan idraj ne abu hurairan shine yayi karin bayani ya hada amma inda hadisin yake shine inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalin min atharil wudu shine inda annabi ya tsaya to shi kuma abi hurairah sai karin bayani sai ce fa man istata'a minkum an yudila gurratahu falyafal duk wanda zai iya karawa ya kara tsawaita wannan hasken nasa da kyallinsa maimakon ya tsaya iya nan ka dan karo shi ya zo nan ko ma ya zo nan kai maimakon ya tsaya iya idan sawu ka dan hauro shi ya hau ƙorinka ko ma zuwa gwiwa ka aikata to akwai maganganu masu yawa a karkashin hadisin da malamai suka yi amma dai abin da yake na daidai shine ba a yin alwala ta kai hannun iya inda aka bari annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya koyar nan ya ce a alwala haka idan iya idan sawunan zaka tsaya wannan fahimta abi huraira ce kuma sahabbai ba su sallama masa ba kai ina fata an gane wa bi hadhihi alhilya ya'rifu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu da wannan hasken da wannan adan na alwala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai gane al'ummarsa ranar tashin alkiyama bainal khala'iq tsakanin halittu la farka baina ashabihi wa ghairihim ba bambanci tsakanin sahabbansa da wasunsu sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan sahabbansa duk da wannan alama zai gane su an bayyana domin yanayin da ake ciki din amma shi yana gane al'ummarsa kaji daga cikin abin da za a gane daraja da falalar alwala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gano ka cewa kai fa ba a cikin mutanen annabi nuhu kake ba kai fa ba a cikin mutanen annabi ludu da aka kifar da su baka ciki ba kai fa ba a cikin mutanen annabi Musa baka cikin su kana cikin al'ummarsa ta yaya annabi ke gane kana cikin nasa shine da alwala na fata gane to sai mu tashi al-mabhasu thalis abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk